أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya kara hada mu a yau litini 24 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya 24 ga watan Maris 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna yin tafsirin Al-Qur'ani mai girma muna cikin suratul Baqara muna aya ta aya ta hamsin da uku Allah ta'ala ya ce wa iz ataina Musa alkitaba a su tuna lokacin da muka yi ba annabi Musa baiwan littafi wal furqana da mai rarrabewa la'allakum tahtaduna ko kash ko kwashiriyu wa iz qala Musa liqaumihi a lokacin da annabi Musa ya ce ba mutanansa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawunanku bittikhadikum al'ijla ta yanda kuka rike dan marage a matsayin abin bauta fatubu ila bari'ikum da aka kuje ku tuba zuwa ga ubangijinku wanda ya halicce ku faqtulu anfusakum kuje ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum wanda wannan shi fa alkhairi wa inda bari'ikum a wajen ubangiji fataba alaikum Allah ta'ala sai ya ya yafe muku innahu huwa tawwabur rahim lalle ubangiji mai karban tuba ne arrahim kuma mai rahama ne wa in qultum kuma ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu sallama maka ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga ubangije a bayyane kurkuru fa akhadhatkum as-sa'iqatu sai tsawa ta zo ta dirkake ku wa antum tanzurun kuna kallo thumma ba'athnakum sai daga baya muka ƙara tayar da ku min ba'di mautikum bayan mutuwanku la'allakum tashkuruna saboda ku gode ma Allah ta'ala a jiya mun yi tafsirin wannan aya ta farko wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun a lokacin da muka baiwa annabi Musa kucin lokacin da muka yi mishi baiwa littafi shi a Taura wal furqan da kuma wato al furqan mai rarrabewa la'allakum tahtadun ko kwa shiri yawa daga cikin malamai fasaran da suka yi ma al furqan anan suna cewa al furqan na'at ne sifa ce na al kitab wato a Tauran shine dai al furqan din an raba su saboda a tauran ya ƙushi sufofi da yawa haske ne shirya ne mai rarrabewa ne to sai aka raba tun da wato siffan ya bambanta sai aka ce kama an ce ne an ba ku a taura kuma a tauran nan daga cin siffan a tauran yana rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wannan shine wato abinda da yawa daga cikin magabata suka fassara alfurqan da shi cewa shi ke raba tsakanin wato gaskiya da ƙarya sai ya zama wannan an maimaita ma'anar shi wani a tauran ne da siffofinsa ba wai ana son a ce maka wai shi tauran shi ba shine kitabun ba ko ba shine alfurqanin ba a alkitabu shine furqanin furqanin shine alkitabu wannan shine abinda fasaran da malamai suka yi sannan kuma zai yi zai yi ya zama wato shi wannan lafazin alfurqan din ya zama wannan kalma ce aka samu ce daga faraka ya furqu farqan da furqanan kamar yadda yake qara'a ya qara'u qira'atan qur'anan kamar rajaha yarjuhu rujhanan idan da idan daga wannan ne sai zama alfarq yana nufin bayani alfarq yana nufin bayani da rarrabe zance kamar Allah ta'ala yace wa qur'anan faraqnahu wa qur'anan faraqnahu ma'anahu wa qur'anan bayyanahu wato qur'ani muka bayyana maka shi muka rarrabe muka bayanin sa to idan ya zama adam wannan alfurqan yana yana wato yana maganan wato bayani ne in yana magana ubangiji ya saka maka to a taura da kuma bayani alfurqan zai zama yana magana bayani to kaga sai ya zama nan ana magana bayani bayani da zai sharhin wannan tauran kenan sai ya zama wato al-taura daban alfurqan kuma daban kaga fasara farko da muka yi ajiya muka ce at-taura da alfurqan abu ɗaya ne an bambanta su saboda kaman ka ce ƙarya da zuki ko ka ce muka kawo baiti wa alfa qaulaha kalban wa maina muka ce alkalb shine alman alman shine kalb kamar suhqan wa bu'dan laraba suka ce suhqan da bu'dan duka suna ina magana nisa to amma kalman ya bambanta saboda aka kawo bambanci su ma anan zama alkitab ma'anan shine da furqan furqan shi alkitab saboda me saboda bambancin sufuhi da shi wato a tauran yake da shi to amma akan wannan fasalin namu da biyu na yau da muke yi shine idan muka dauki kalmar daga farqa ya furqu farqan furqana sai zama abinda ake magana shine albayan wa tafsil wato rarraba bayani sai zama annabi Musa an saka mushi littafi na at-taura sannan kuma an saka mushi kuma al-furqan al-furqan kuma shine abinda zai yi bayanin wannan wato shiriyar da aka saukar mushi da shi na at-taura wanda za su dauki wannan bayanin ne da hanyar maganganunsa da aikace-aikacensa da kuma shiriyarsa kaga sai zama alfurqan anan yana magana kamar sunna a wajen manzon Allah eh ana kamar a Qur'ani da aka yi magana cewa wa kullu ma yutla fi buyutikum min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira cewa ku tuna abinda ake karantawa a dakunan ku ku mata yan manzon Allah na ayoyin Allah ta'ala da hikima hikima ba da suka ce wannan ana magana Qur'ani to shi ma anan kamar yadda Allah ta'ala ya ce shine cewa wa id ataina Musa al-kitaba wal furqana wal furqana shine wato an bashi kuma bayanin wala tawrat tare da shi kuma na kuma bayanin ana samu a bakin sa sai zama kaga anan shi ma kamar ubangiji yana faɗan cewa shi ma dai kamar ma'aiki kamar sauran annabawa ba kawai ana saka musu da littafi ne a cikin shiru ba a sai an gaya musu abin da zai zama bayanin wannan littafi din abin da zai zama sharhi ga wannan littafi din wanda zai mafi cewa wannan shine sunnar annabawa baki daya cewa wato annabi Musa shi ma wato an saka mishi da attauran shi da kuma abin da zai zama bayanin attauran da sharhin attaura din wanda wannan tanan ne za su bambance tsakanin tawili kyakkyawa da kuma asalin abin da ubangiji ya saukar din da ma'anansa da kuma tawili gurbatacce wanda su kuma miyagun malaman su suke yi a wannan kaga sai ya zama alfurqan daban da da shi da alkitab alfurqan wato bayani na shi wannan at-taurat shine wanda yake fara daga annabi annabi Musa wanda wanda kuma sunnarsa kenan sunna da sunnarsa da ya da ya koyar da su kaga wannan yana nuna maka cewa babu wani annabi da ba shi da sunna ba wani annabi da ba shi da wasu maganganu da aikace-aikace da wasu abubuwa da za a gaban shi ce ya yi wani zama shi ne bayanin wani littafin da aka saukar masa saboda haka a yanzu da ake samun wasu suna cewa ba za a wasu da sunna ba ga wannan suna nema ma su fita daga cikin shirya annabawa Allah ta'ala gashi na cewa idza yana musa kitab wal furqan al furqan akan wani tafsiri na biyar nufin bayanin da aka saukar ma annabi Musa kuma in ka duba Qur'ani zaka ga haka in ka duba Qur'ani zaka ga inda annabi Musa ke yin wasu maganganu shiriya ce yake ba su amma kuma baya cikin atamar Allah ta'ala ya ba mu labarin yanda ya rika ce musu asa rabbukum an yuhlika adu aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kayfa ta'malu yake cewa insha Allah ubangiji zai zo ya halaka makiyin ku ai wannan baya cikin atamar amma shiriya sa ne wannan magana sa ce shine magana shi ne yake gaya musu yake gaya musu to shi kaga wannan zai zama kaman bayanin abin da aka saukar masa kenan ya lokacin da suka ce a ba su su ma abin bauta yace innakum qaumun tajhalun wala ba ya ce a tauna magana sa ne yace inna haula ya mutabbarun ma hum fihi wa badalum ma kanu ya'malu wannan kaga duk magana annabi annabi Musa ne wannan kaga duk magana ce da yake ba gaya musu a matsayin su na wanda suka imani da shi su imani su imani da abin da yake gaya musu sai kaga ba wai cewa suke yi wai wannan tunda ba shi a tabaya tawana mugu mai da ba an ba yanzu da ake samu waɗannan masu yawa su kusa da hadisi ba su ma kansu shi kansu shi kanshi wato ba wai manzo Allah ne kare aka taba cewa a saka masa wani abu kwata kwata Qur'ani ba zai zama kamar mai bayanin Qur'ani da gashi a wannan aya yanzu kula ji yana cewa fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum wannan ba ya cika taura saboda ya riga da tara a lokacin so ba ya ciki amma gashi aka ce ya ce musu fatubu ila bari'ikum to shi aka saka samu wannan kaka sun samu wannan ne bayan an bashi a taura saboda ai da yaje zai munajati din zai gani da ubangiji ya dawo da a taura da sandira a taura daga kuma da ya dawo da sannan a tawar kuma sai bayan wannan abubuwan ya faru sannan kuma ya ce to ubangiji ya ce in ce muku ku je ku kashe kawunan ku je ku tuba to kaga shi wannan ya nuna maka cewa magana sani to a shi lalle ubangiji ko ya bashi alkitab kuma ya bashi alfurqan ya bashi wani abu ne zama zai rarrabe tsakanin tsakanin wato zai zama bayani akan wannan ataran da aka sauka masa saboda haka wannan yana nuna maka cewa dukkan annabawa a amincin Allah tabbata gare su duka suna da suna da sunnoni suna da abin da zai zama bayani akan abin da aka sauka musu kamar yadda Allah ta'ala ya ba manzo Allah sunna to shi ma haka Allah ta'ala ya ba annabi Musa irin tashi sunnan wanda wannan zaka iya fasa shi da alfurqan wanda ya zama bayani ma wannan attauran wanda duk wanda ya saba ma wannan bayanin na annabi Musa a lokacin sa to zai zama kamar wato bata ne bata ba bayani ko fadara ne fadara wanda yake a fili a kamar yadda mu a wannan lokaci duk wanda yace zai fandare ma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wani shubuhoyinsa da yake zuwa da shi to kaga lalle yana cikin wato bata manisanci wanda zai nisanta shi daga addinin musulunci baki da bal malamai suna cewa ma idan ya zama ya ma kaurace masa sunna ne baki da kauracewa na bai ɗaya baki da shi ba roki da sunnan baki da to wato baya neman shiriyan sunna din mafi karancin abu ko mafi girman abu to wannan lalle zai zama kamar ya fita daga cikin musulunci kamar yadda wato kibiya ke fita daga daga wato kafan abin da ɗinta kwari da bakanta Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ko kafin nan akwai a taura akwai hadisi da ya zo a cikin musulun Imam Ahmad kuma Ibn Abi Hatim razi ya kawo wani ruwaya yana rawaitowa daga babansa daga Abdullah ibn Raja daga Imran ibn Abu al-Awwam daga Qatada daga Abu al-Malih daga Wafila ibn al-Asqa sahabi cewa manzo Allah ya ce an saukar da wato tsohu Ibrahim a farko-farkon Ramadan, ita kuma a taura an saukar da ita ne a shida ga watan Ramadan. Wannan a yanayin isnadin za a ga isnadi ne wanda yake amintattu ne wanda suka ruwaito ruwaya, sai dai a cikin isnadin akwai Imran Abul Awwab wanda shi mutum ne wanda yake mutumin kirki amma yana yin kurakurai. to a wannan hadisi kaga da muka kawo a zahirin zai zama ya ci karo da abin da galin magabata suka faɗa na cewa Musa shi ya tafi munajatin nan ne a Zulqaida sannan kuma da kwana goma na Zulhijja kaga Ramadan ya ta riga ta shuɗe kenan sai zama akwai akwai cin karo shi yasa malamai suka duba wannan ruwaya suka ce wannan ruwaya akwai kuskure a cikin ta shi wannan rawin da ya kawo ya yi kuskure saboda idan aka je aka duba fadailul Qur'an Ibn Durais ko kuma aka duba littafin tafsirin al-Tabari za a ga yanda yake kawo riwaya ta daga Yazid ibn Surai da Qatada daga Abul Jald ibn al-Jawni Abul Jald Jailan al-Jawni cewa magana sa ce wannan to ba magana manzo Allah bace magana ce ta wani mutum mai dan kasan basara mai tsoron Allah wanda ya karanta littafai na Taura shine yake gayan cewa Qur'ani yana tsammanin cewa an saka da Qur'an saka da Taura a shi daga watan Ramadan ne to wannan zai zama kamar magana sace da haka ba za a ba ta shuri da maganin malamai da suka faɗi wasu magana da ta saba masa ba in kuma ya tabbata to babu babu cin karo sai mu dauki kamar yadda shi ma Qur'ani ai da can ai Ramadan ake cewa a saukar da Qur'ani a Ramadan ana magana daga saukar da shi a Baitul Izza to wannan shi ake magana shi ma sai zama a tauran wannan Ramadan da aka yi magana a saukar da shi ba ana maganan wannan wahayi da aka annabi Musa ba ya dauke ya same shi sabon sa daga ubangiji kai tsaye a ana magana abin da aka rubuta a can baitul izza din wallahu ta'ala a'la Allah ta'ala ya ci gaba cewa in qala Musa ka tuna musu a lokacin da Annabi Musa ya ce ma liqaumihi ga mutanansa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle kun zawalci kawunan ku bittikhadikum al-ijla a lokacin da kuka riki dan margi a matsayin abin bauta fatubu ila bari'ikum da ku je ku tuba ga ubangijin anan Allah ta'ala yana ƙara ba da labarin mabanu Isra'ila abinda magabatan su suka aikata na yawan lalata laifuka iri-iri shi kuma ubangiji kuma ya rika kalubalantar wannan laifi nasu da yafiya yana yafe musu saboda su gode amma kuma ba a samu suna godewa duk da wani lokaci za a samu wasu bangare daga cikin su ka sama ubangiji ya dan tafi su da wani wani kaso na azaba a to amma dai za ka ga samu kuma ubangiji kuma yana yafe musu to ubangiji yana faɗan wannan abin wannan labarin saboda ya ƙara wato jawo hankalin yahudawa da suke zamanin ma'aikin sallallahu alaihi wasallama da wanda suke wato kusa da su akan cewa wato su imani da wannan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi zai shi zai musu alkhairi kuma ubangi zai yafe musu in kuma suka doge akan kin imani da shi to saura iris a irin abin da ya sauka ma magabatan su kakannin su na azaba su ba sauka musu dan ga yana sai su ji gashi labarin za ku ga ana kawo shi mai kai biyu za a kawo bangaren azaba za a kawo bangaren yafewa da haka kamar ana ba su zabi ana cewa ku zaba in kuna son ku sami ku zama kun yi ku zama kun kun dauki abin da magabatan ku suke akai na kin imani da annabawa to ga irin abin da dinga samun su na azaba tun a duniya ba kafin a je lahira da haka kuma wannan abu zai same ku in kuma kuna ganin cewa wato wannan yafiyan da ubangiji ya muku kuna buƙatar irin wannan yafiyan ta ci gaba to ku bi imani da manzo Allah wannan yafiyan dadi kan dadi dadi kan dadi za ku samu yafiya wanda yafi wannan za ku samu ta goma shi a wajen ubangiji sakamakon imaninku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana tana bada labarin yanayin yanda al'amarin Annabi Musa ya zama tsakanin shi da waɗannan Yahudawa ya zo ya sami suna mutun dan maraki sai ya umarce su cewa wannan abin da suka yi rijali tayi daga musulunci bayan da sun imani to wato maganin wannan shine su koma wajen ubangiji da tuba da sallamawa da kuma su sallama mu da'a gare shi baki da duk abin da aka gaya musu kuma su daina kunnin kashi sai ce to wannan dole sai sun yi tuba sai ce fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga wato ubangijin at-tauba ma'anahu al-auba at-tauba ma'anaha al-auba al-auba shine mutum ya koma zuwa ga ubangiji ya bar abin da ubangiji baya so zuwa ga abin da ubangiji yake so anan Allah ta'ala sai ya ce wato annabi Musa ya gaya musu cewa innakum zalamtum anfusakum cewa ko kun zalunci kawunan kun zalunci kawunan ku saboda dan adam yayin da yayi wani abin da ubangiji baya so to ubangiji ba wai shine zai cutu ba shine dai yake cutar da kansa kamar da Allah ta'ala yake cewa inna ma fasikum ala anfusikum Allah ta'ala yana cewa zalunci ku yana kan kawunan ku ko dan adam saboda ana annabi Musa yana ga musu cewa wannan abin da suka yi na bautan dan maraki to wannan wani abu ne wanda su suka cuci kawunan su su su cuci kansu kuma idan suka mutu aka ba su rabota ba da haka yanzu tun tun wuri su je su koma wajen Allah ta'ala da tuba da neman Allah ta'ala ya yafe musu kuma tuba din za ta iya zama dama ubangiji da karɓar tuba ta hanya guda biyu ko dai idan kai zunubi ya zama a ce sai kai kafara ko kuma ya zama a ce ba sai kai kafara ba za a karɓi tubanka to a wannan ubangiji sai sun ya musu sharadi ya ce ba kawai dan za mu ce mun yafe muku ba kawai haka na ku tafi dole akwai kafara da za a yi dole akwai kafara to kuma wannan kafarar shi kuma wannan gata ne a wajensu duk da za su ga wannan kafaran gashi za ka an ce na kisa ne to amma wannan kafaran zai zama gata a wajensu shi Allah ta'ala ya ce musu faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shi zai fi muku alkhairi wajen ubangi wajen ubangijin ku wanda ya halice ku anan ku lura cewa Allah ta'ala sai bai sanya wannan kafaran ma wato samiri ba samiri sai ba ta shi ya shi ya kafara zanubinsa ba saboda shi idan ya nuna maka cewa idan ubangiji ka kai kayi laifi ya ce ka tuba kuma bayan ya ce ka tuba ya kawo maka kafara to wannan yana nuna maka cewa wannan in kai kafara na ya maka karan wannan zunubi baki daya shi ko samiri yayin da yayi wannan zunubi na shi zunubi mai girman gaske sai zama na ubangiji kuma a cikin zuciyar shi da ba kuma akwai munafunci su zai ci gaba sai ubangiji ya ya sa hijabi tsakanin shi tuba idan ba shi ba shi da kafara kaga aka ce mishi kawai shi an riga an an tsine mishi kai cigaba da rayuwarsa shi dai abinsa to amma su banu isra'ila da ubangiji ya so su da alkhairi sai ya kawo musu wani abu ne da baka fara a wajen su ina son a gane cewa wato duk yayin da kaga ubangiji ya baka alaifi ya kawo maka kafara to ana sa maka rai in kaga ubangiji bai kawo maka kafara alaifi ba to kana fa cikin masifa sai ba ba san me zai faru ba za ku ga da yawa wasu za ga ai za suna abun abin da bai da kafara sai to shikenan ka kamar abubuwa da ba su da kafara za ka kamar rantsuwa akan ƙarya yamin yamin gamus malamai ke faɗa za ga bai wannan bai da kafara duk wanda ya yamin gamus ya kawai ya san abu ƙarya ne kawai ya rantsi malamai za ka san ci to ai ba san wani abu da za ka yi ubangiji ya fi maka ba ba san shi ba sai ka je ka ta ka ta istighfari kawai idan ubangiji ya ga dama ya fi maka in bai ga dama ya rike ka da laifinka babu ka fara wannan ke nuna maka cewa wannan ya tana da sauƙin al'amari akan ka wani abin da zaka yi na rantsuwa ka karya na rantsuwa daga baya ce ka je ka fara wannan ya fa sauƙi al'amari haka da gangan mutum ya ƙi yin sallah a lokacin ta da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan ba ta da kafara ba a sani ba ba ya ya za ta wato ya za ku gama tsakaninka da ubangiji babu kafara saboda abin in aka ce babu kafara abin da ake magana wato ana tsoron ma wanda ya aikata wannan laifin ko dai la'ana ko nisan tashi daga ramar ubangiji ko kuma ubangiji ya sanya munafunci a zuciyarsa idan ba zai mutu da imani ba yanda irin wannan sabiri yayi gashi ai laifi aka suka yi tare amma shi tun da yake ya bunna munafunci sai ubangiji sai ya sanya wannan munafunci cigaba da zaunewa a zuciyarsa shi ba sai ya kafara ba ga ya cigaba da rayuwarsa Allah ta'ala ya ce annabi Musa ya ga mishi fa inna laka maw'idan lan tufafa kana da wani adadin wani lokaci da ba za a sa a maka alƙawarin ba za a za koma kiyama ubangiji ya maka hisabi amma su ga su ubangiji kaga daga cikin ladan daga cikin wato ta goma shi da ya musu su ya ba su kafara saboda me saboda su laifin sa laifin su bai kai nashi ba bai kai nashi ba saboda haka duk laifin da ka gani ana cewa akwai kafara to abin da sauki sauki fa laifin da ka ce babu kafara to kar ka raina shi ba abin rainawa bane wannan abin yana nuna maka cewa wannan tsakaninku da ubangiji to wallahi ba wanda yake shiga ya rantsa da Allah ce Allah ya fi maka sai an tafi can sanan ubangiji zai za a gane an yafi ko ba ga yafi ba sai dai yanzu kana ka ta shiga cikin wato abin da yake a tararrami da nadama tsakaninka da ubangiji ubangiji in ya gani shi kenan sai ya yafi maka Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala sai ce faqtulu anfusakum ku je ku kashe kawunan ku Annabi Musa ya ce Allah ya ce ya gaya musu wannan magana zalikum zalika khairul lakum inda bari'ikum wannan shi fa alkhairi a wajen ubangijinku lafazin albari albari ma'anar shi alkhaliq wato wanda ubangiji mahalici albari ma'anar shi alkhaliq wanda ya halici bayi baki da kamar da wannan shine fasara ibnu jubayr da rabi ibnu anas al-qurasani daga bara'a ya bara'u bar'an wato wanda ya halitta albariya kuma shine sune wato halittun baki da halikan baki da aka halitta fa'il bi ma'ana maf'ul saboda haka alan kamar ubangiji yana ga musu cewa abinda annabi Musa yake kokarin nuna musu ya ce fatubu ila bari uku sai kamar yana nuna musu cewa ku tun da kun je kun bauta ma dan mariki dan marikin nan ba shi ba shi ne ya halice ku ba to ku koma wurin wanda asali ya halice ku shi ya kamata ku cigaba da bauta daga yanzu sai aka yi ta'abirin shi da albari fatubu ila bari uku ku je ku koma wajen ubangijin ku wanda ya halice ku amma ana musu faɗa ana cewa to me yasa ma tun farko za ku je ku bauta ma dan mariki alhali shi mahaluki irin hukuma ga ubangijin ku shi wanda ya halice ku to da aka tashi cewa ku je ku tuba kuma sai aka ya ƙara tuna musu cewa to wanda za ku je ku tuba wajen wajen shi nan fa shine wanda ya halice ku to kuma in dai ko shine ya halice ku to kuma umarni na ya ba ku umarni da za ku yi bautan Allah kuma yana hannunsa abin da Annabi Musa ke son su gane kenan kamar yadda Allah ta yake cewa lalakul khalqu wal amr halitta na sani da ka umarni ma na sani mu yi ibada mu bauta masa kuma wannan shi ma na shi ne baki daya saboda Annabi Musa nan yana gaya musu cewa ku koma zuwa ga ubangiji ku wanda ya halice ku wanda wannan shine zai zama muku alkhairi a wajen ubangiji ah saboda kaga anan Allah ta'ala sai ya umarci banu Isra'ila duk da wannan laifi da suka yi wanda a zahirin shi za ka ga raddani to amma su sun nema ubangiji ya fi musu har daga baya ma har sun suka rika cewa idan ubangiji bai gafarta mana ba za mu zama masu asara saboda haka sai ubangiji ya ce to shikenan ga tuba nan tuban shine a je a karkashe wanda suka yi laifi ah ibnu abi hatim ar-razi da imamu an-nasa'i a cikin al-kubra da al-Tabari sun fitar a cikin littattafansu ta hanyar Yazid ibn Harun al-Wasiti daga al-Asbaq ibn Zaid al-Warraq daga al-Qasim ibn Abi Ayyub daga Sa'id ibn Jubayr daga Abdullah ibn Abbas hadisi mai tsawo hadisi da ya shahara da hadithul futul a ciki Abdullah ibn Abbas yake cewa inna tawbatahum an yaqtula kullu rajulin minhum kull kull man laqiya min walad wa walid Allah ta'ala ya ce zan yafi musu amma tuban su shine kowannensu ya je ya kashe wanda ya gamu da shi ɗansa ne ko kuma mahaifinsa ne fa yaqtulahu bisayfi ya je ya samu takofinsa ya kashe shi da shi wala yubali man qatala fi zalika al-mawqif kare damu da wa zai kashe kawai inda ka gamu da kowa ka gamu da shi ka kashe shi Allah ta'ala ya ce wannan shi ya tuba Allah ya tsare mu فتاب أولئك الذين كانوا قد خفي على موسى وهارون واطلع الله بذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به آه شيكنا سي ولن وندا da can annabi Musa bai san cewa su ne suke aikata wani laifin ba sun binne wani abu na kaso na munafunci a zuciyarsu sai suka tuba suka koma suka koma wajen ubangiji suka yarda da zunubin da suka yi da haka sai suka aikata abin da ubangiji ya ce su yi na suka je suka karkashi kawunan su fa ghafara Allahu ta'ala lil qatil wal maqtul daga baya ubangiji kuma bayan sun gama wannan sai ya shelanta tuba karban tuba ga wanda aka kashe da shi wanda ya kashe din yace to gaba to da za ta ayyafi muku wannan isnadin sa isnadi ne hasan zuwa ga Abdullahi dan Abbas saboda wannan al-Asbaq ibn Zaid mutum ne saduq kuma hasanul hadith ne wani hadisi hadisi ne wanda yake yana da tsawo sosai na mun da tsawo wani bangare ne Imam an-Nasa'i ya tarshi a cikin al-Kubra da Ibn Jarir al-Tabari da kuma Ibn Abi Hatim ar-Razi suna tarshi a cikin tafsirin tafsiran su suna rawaitowa ta hanyar shi wannan al-Asbaq din nan daga Sa'id ibn Jubayr daga Abdullah dan Abbas isnadin sa isnadi ne hasan cewa magana ne na Abdullah dan Abbas amma ba magana ce ta manzon Allah ba to kuma akwai daga Ibn Abbas akwai wata ruwaya duk da haka da ake ruwaitowa wanda al-Tabari ya fitar تهني إبراهيم ابن بشار الرمادي يتي حدثنا ابن عيينة قال قال أبو سعد عن إكرمة عن ابن عباس أبلا إلى عباس يتي قال موسى لقومه آه موسى يتي ومتعنسا توبوا إلى بارئكم كجيكم توبوا زواك أبنجزنكم أبلا إلى عباس يتي أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم النبي موسى يا غير متعنسا يا باس أمرني أي أمرني الله تعالى يا باش شيما أن يقتلوا أنفسهم تي واسجس كشكاونا سباكي فاحتبى الذين عكفوا على العجل fajalasu sai su waɗannan wanda suka je suka bauta suka bautan dan marakin sai suka dunguma suka je suka zauna a wani waje wa qama alladhina lam ya'fu 'ala al-'ijli su waɗanda ba su wannan zunubin ba sai suka tsaya tare da su wa akhadhu al-khanjar suka dauki kan sakari da wuka wa asabatuhum zulmatun shadida anan sai sai duhu da mutar da barin da su bayan duhu ta barin da ya barin da su faja'ala yaqtulu ba'dhum ba'd sai aka ce su wanda suka aka ce su rike takuba din nan suka ci gaba da kashe junansu a haka suna kashe wannan wanda suka yi laifi din fadalta zulma daga baya sai wannan duhu ya yayi anhum wa qad ajlaw an 70 alf qatil sai aka gani kusan an kashe sun wanda aka ce sun kai 70 wanda suka yi wannan laifi din kullu kullu man qutila minhum kanat lahu tauba aka ce duk wanda aka kashe a wannan lokaci zai zama tuba a wajensa wa kullu man baqiya duk wanda kuma aka bashi ba kashe ba kaga ba fa duka kashe ba an dai bari ne aka karkashe wasu saboda irin abin da suka yi na laifi yayi girma sai ce wa kullu man baqiya kana tauba shi ma wanda ya saura aka ce ubangiji ce shikenan ya isa shi ma wanda ya zama tuba a wajen sa fara a wajen sa wannan isnadin sa isnadin ne da'ifi saboda Abu Sa'd al-Baqqal mun sha faɗan cewa da'if ne kuma mudallis ne amma kuma kaga a akarin da makawa na farko na Sa'id ibn Jubair kaga yana mun shida na haka zai iya zama suna karfan juna a shi anan kaga a wannan ruwaya da muka karanta na karshe shine wato cewa da aka yi su karkashe junan su a an sa wanda wanda ba su bauta ma dan marakin ba aka ce su kashe wanda suka kashe dan marakin haka aka yi wannan a zahirin wannan wannan ruwaya da muka yi na biyu ba wai cewa aka yi kawai da duhun ta zo aka ce kai ku rugunzu ba ku ci gaba da yaki ba haka aka yi ba a'a su wanda suka yi laifin aka ce to ku zo ku da kai laifin ku zo ku zauna sannan kuma wanda kuma suka binne wani abu na munafunci su ma a zuciyarsu su ma a lokacin suka bayyanar da wannan da wannan munafuncin suka ce sun yi kuskure shikenan aka ce to duk da su a zo a hada su kuma wanda aka tsara zama su ne ɗan tsararru su da wanda ba su yi wani laifin ba aka ce su samu wato a su same su suka kashe su to gudun kada wani ya ga ɗansa da mahaifinsa da waye kai ya kashe sai aka kawo duhu a wurin sai aka sai da aka gama aka gama aiki tukuna sannan da aka yayi sai aka ga to ga sanan wani dubu sau'in gashi duka sun mutu haka a wannan zahirin waya farko kenan amma abin da yake matabbaci shine ba wai kowa an bashi an bashi a'a su masu laifin an riga an tantance su bayan aka wajen cewa sai aka ce su kowa ya zo zauna a su wanda suka yi laifin su dungo zuwa waje wani waje zai zama falalan waje haka daga baya kuma sai aka su wanda aka basu laifin ba sai aka ba su kasakari aka ce kowa ya rike da aka ce kowa ya rike shikenan aka ce to Allah ya kawo duhu ba ka ganin gaban su ba kar wani ya ce ba zai kashe ɗansa ba ko ƙaninsa haka aka je aka ce duk duk suka kashe junansa haka wannan shine abin da zahirin galibin abin da malamai suke faɗa wannan shine abin da su galibin malaman salaf irin asalul basri abu abdurrahman sulami qatada ibn da'amat as-sadusi mujahid ibn jabr ubayd ibn umair al-makki abu al-aliya arabi ibn anas as-suddi az-zuhri muhammad ibn ishaq ibn jurayj da sauran malamai duk wannan fasaran da suke kenan cewa ubangiji cewa ya saka kashi junansu to sai ibn ishaq ke karawa cewa fa amara musa fa amara musa man lam yakun abada al-ijl an yaqtula man abadahu ibn ishaq ya kara da cewa sai annabi musa ubangiji ya umarce shi ya ce wanda suka yi kisan wanda suka yi bautan dan mar'in su za a kashe wanda kuma su bautan dan mar'in ba su ne za su kashe din to kaga wannan yana ƙara taimakon mu wajen ruwayan Abdullahi dan Abbas sai bitin da akwai sarauni isnadi Muhammad ibn Ishaq wannan shi kashi malami ne babba gashi ya mara ma wannan wannan abin baya a shi annabi Musa da a wannan lokaci da aka ce aje aka kashe mutane to shi hankalin sa ya tashi da shi da dan wasu annabi Haruna komawa suka yi suna ta kunne ma ubangiji salama Allahumma sallim Allahumma sallim suna ta kuka saboda ai ba ka san abu ne mai tashi hankali ya kware da gaske kun zo gashi kun fito kuna yi wa wannan mission kun fito akan wani muhimmi da ubangiji ya aike ku ku yi kuma daga ba a ce a karkashin mutane kuma wani a karkashin mutanen nan kusan galibin mutanen za a kashe kenan fa in aka ce tunda kusan wanda suka yi wa laifin sun fi wanda ba su yi laifin yawa ba sun fi laifin yawa wanda suka yi laifin yawa wanda ba su yi laifin ba yawa amma aka ce da a karkashe kaga wani abu ne wanda akwai tashi hankali haka annabi Musa shi annabi Haruna suka tafi suna ta roƙon ubangiji annabi Musa har sai da ya rauni wajen daga hannu sai da haka da waya tace sai da ya rauni har sai da ya zama ya zamana wato an kashe iya waɗanda ya ubangiji ya ga dama a kashe ba malamai sa cewa dubbai dubu saba'in ko abin da ya kama da wani sannan ubangiji sai ya saukar da wahayin cewa to ya isa ka ya isa ka ko dai an kashe wanda suka yi bautan kuma kan baki da gunkin baki da ko kuma an kashe wasu daga ci galibin su da kuma aka dan bar wasu saboda zama izina gare su to ubangiji ce ya isa a wannan shine abin da galibin duk malamai ke ke faɗi a ibn sa'id ibn jubayd da mujahid ibn jabr da az-zuhri da muhammad ibn isa da haka suka ce cewa annabi musa ko ba ya ta roƙon ubangiji ya ta roƙon ubangiji ubangiji ka kubutar da mu ka yafe mana a ya guri yana yi shi ma annabi sallallahu annabi harun yana yi sai da kuma aka aka ta wannan kashe kashe ubangiji bai karɓa wannan addu'a nasa ba kaga ba ko kowace annabawa ke addu'a fa karɓa ba suna yin addu'a bayan wani lokaci ubangiji ya bari kawai ya ga dama ya shirya wasu mutane tukuna sai azaba ta musu ta sauka tukuna saboda haka sai da aka bari aka karkashe tukuna da yawa aka karkashe daga baya sai Allah ta'ala ya saukar cewa wato a yanzu ya riga ya hakura ya tuba ya karbi tuban su to daga nan shikenan Allah ta'ala sai ya faɗi cewa ya karbi wannan tuban nasu sannan kuma ubangiji ya yi ma annabi Musa wahayin cewa to wannan bakin ciki karku bakin ciki wanda suka mutu su ma wanda suka mutu daga baya wannan ne da muka fara a wajen su tunda dai daga sai sun tuba din akwai maganan hikiman da wato hikiman da yasa ubangiji ce suka kashe junansu me yasa ubangiji ce suka kashe junansu zaka ga wasu wanda ba su da fahimta game da sha'anin addini suna cewa wani irin ubangiji ne wannan me me me wato blood thirsty me mutukar sai sha jini haka to in ka fahimci me yasa ubangiji ya faɗa ka hikiman da malamai ke faɗa akwai hikiman da malamai suka faɗa a kabariya da ya rawaito daga Hajjaj ibn Muhammad al-Misisi al-Awad daga Ibn Jurayj yace qala li Aba Aba nan yana magana Aba ibn Abi Rabah ba Aba al-Khurasani ba kamar da muka faɗa a baya yace sami'tu Ubayd ibn Umar ka yaqulu naji Sa'id ibn Umar daga cikin tabi'ai yana cewa qama ba'dhum ila ba'd yaqtulu ba'dhum ba'd sashin su suka tashi zuwa wajen sashin su suna kashe junan su a haka ma ya tawakkar rajulu abahu wala akahu wala ibnahu wala ahadan hatta nazalat at-tauba ɗayansu baya kauce ma wato babansa ko ɗan uwansa ko ɗansa ko ma waye ya gaba da shi zai kashi kawai har sai da ubangiji ya saukar da tuba sai ibnu jurayj ce wa kana qatlu ba'dihim ba'dan anna allaha alima anna minhum alimu al-ijla batil anna minhum alimu al-ijla batil cewa abin da sa ubangiji ya ce su kashi junansu shine ya san cewa a cikin su akwai wanda ya san cewa bautan dan marikin nan ba abu ne mai kyau ba shi ba ya ji a zuciyarsa ya ji a zuciyarsa falam yamna'ahum an yunkiru alaihim illa makafata alqital abinda kawai yasa ya ya ya kemar ka saki hana su suka ji hana junan su saboda suna ganin wannan zumuncin su ne idan suka je suka ce za su za su hana su za su yi rigima da juna su kashe da haka suka gabatar da zumuncin su akan imani to tunda dama saboda wannan abun yasa suka suka ki ma juna inkari sai ubangiji to to tuba ku je ku je ku shi juna ila an fahimci hikiman da ubangiji ya sanya ya abin nan wato tunda a lokacin sun ce su ba za su yi ma juna inkari ba ana ma ubangiji shirka a ban kasa suka ce ba su inkari saboda ai wani dan uwana ne idan muka ce ba zan mushi wannan ba za mu yaki za mu raba zumunci sai ubangiji ya ce to ku je ku kashe junan ku je ku kashe junan ku falidalika umiru an yaqtula ba'dhum ba'd da haka sai aka umarce su cewa duk su kashe junan su baki daya ibn jarir abin da yake magana anan cewa tunda suka yi shiru daga banna ba su inkarin munkar ba ba su kokarin kuma tunkuɗa barnar da suka ana yi ba a saboda kawai abin da yake tsakanin su na zumunta da kuma ba su a rigima shi kenan sai ubangiji ya ya ce ya ce to zai su kashe junan su haka wanda sai zama ka fara abin da suka aikata na zunubi wannan yana nuna maka cewa wato babban zunubi ne ubangiji ya zama a cikin al'umman da ubangiji ya aiko su addini a samu ba sa inkarin munkar ba sa hani daga mummuna a bar kowa ce shi da ayansa kowa kowa yana da yancin sa to wannan sora kiran ubangiji ya sauka da azaba ma irin wannan al'umma saboda wannan kashe irin kaka ga abin da fada mana bari Isra'ila cewa suka yi ba za su yi al'amru bil ma'ruf wallahi wa munkar ba za su hada wannan bannan ba me ya sanya saboda suna ganin wannan abin zai raba kansu sai suka yin yaki sai suka yin wannan inkarin munkar amma sun manta kuma cewa a lokacin kuma sun gabatar da wato zumuncin su akan imanin su ubangiji kuma shi kuma so yake ka gabatar da imanin ka kan zumuncin ka akan komai saboda haka wannan sai ya zama abin da zai zama a tuban su shine wato abin da zama ya ƙara ya ƙara mai da imanin su sama zumuncin su ya dawo ƙasa wanda kuma shi ake sa dama a samu tare da su to in sun kashe junansu kaga wannan abin ya tabbata kuma kenan wanda sai zama tuban su zaka ubangiji sai sanya suka yi wannan shi abin da zai zama ya gada musu da yardan ubangiji daga baya wanda kuma wannan kaga kamar da nace zai zama mana kamar izina mu ba mu ba wannan zamu zaka ga akwai wanda yake ganin halaccin ayi shiru kar ayi inkarin munkar ina ganin wanda yana yin abin da ba daidai ba yana yin bid'a yana yin shirka yana yin sabanin tauhidi yana yin abin da ke ba shine daidai ba amma sai ka samu wato ana cewa waya shi a kyale shi in aka ce wai za a ci gaba da yi masa magana to wannan zai sanya wato daga baya a a zama wato an rabu har yi ana cewa a zo a haɗu a haɗa baki a yi makowa uzuri in za a haɗin suna mutane da cewa a zo a haɗa masa cewa a makowa uzuri amma kuma ba akan tabbacin ubangiji ba ubangiji shi kuma cewa ya yi ma'adu wa tasmin bi hablillahi jami'an bi hablillahi yace da igiyan Allah igiyan Allah shine Qur'ani da sunna Qur'ani da Sunna amma za ka a yanzu wani na cewa a'a ai abin da ya hada mu na addini la ilaha illallah da muke cewa yafi abin da ya raba mu dan haka yanzu ku zo mu hadu da yan ibadiyya da yan shi'a da yan wane ne an kala kato da yan wani duk wai da yake shi halakakke ne cewa yake wani mu zo mu hadu da wanda ke ce ya ga Abubakar zai dirka mashi zagi da wanda in ya in ya ga shirka shi babu ruwansa da wanda shi a tun farkon da wato ya ga aka asalatu har zuwa isha duk akan bid'a yake rayuwa kuma a ce duk mu shiru mu kyale wai saboda kai mu rigima kar mu a ji haushi mu ji haushin juna kar mu juna jara yanzu ga wannan abun yanzu wannan ya zama yayi kuma yana ya zama yayi tsakanin masu da'awa yanzu za ga wasu na nan haka sun fito su abin da suke nema shine kar a inkarar munka kar mu zo mu ce matacce ka wace kan mu ce ba dan bid'a kai bid'a kan mu ce ma wanda yake shirka to na abin shirka kake yi nasiha ba wai dan mu kokarin mushi ta'adduci da rashin kunya ba amma dole abu juna nasiha wannan bangaren addini kenan in ba bangaren addini ba banda banda za ka ga yana cewa a kana cewa a zo a addini a zo a rike addinin musulunci hannu biyu sai ce a wai kai da ranka da mutane wai ubangiji ba ba kowa kamar shi daban ba kamar shi da ya zaba kaza fahimtar sa kenan kamar shi je abin sa shi tun da yace shi yana ba ruwan shi zai dan dinka zuwa yana dan gaisa da mace yana zuwa yana dan yin kawarsa haka yana zuwa yana shi kayansa kamar shi ba wai kabarin kuɗaya ba me yasa kake kake saka da miji da wa'azi kan wannan to kaga wannan in muka ce za mu shiru mu bar ɗan duniya su duniyancin su mu bar masu lata addini su bata addini mu shiru mu ce tun da dai wai muna cewa la ilaha illallah mu juna kara a haka irin yanda yanzu masu wasu da'awa a yanzu a Najeriya suke faɗi suke faɗa wanda da a can kuma a Masar wasu sun yi ba su samu nasara ba su Muslim Brotherhood na Masar ikhwanul muslimun sun yi irin wannan ba su samu nasara ba suka ce a zo a haɗu kowa da kowa a kowa uzuri ba kuma akan sunna ba ba akan a tsaya duk wani mai wanda yake aikin banza a ce ka sake ba mu rike hannun shi mu hana shi aikin banza a kawai akan mu juna uzuri kowa je ta dubga tsiyansa a cikin fa akwai mai tsubu akwai mai zuwa yawon gaida waliyai biyu bayan wasu lokuta akwai mai ganin cewa waliyai ko shehu shi ya halicce shi akwai mai dirka Abubakar zagi akwai mai cewa shi bai kal tatsiniya ne shi bai da akwai hadisi ba kwata kwata duk waɗannan ka zo ka ce wai duk mu zo mu haɗu da su kuma ba za kan mu juna gyara saboda Allah mutum a gidan shi haka yake yi a gidanka kana jin cewa za ka ce kowa ya zai haɗu tunda duk mun yarda cewa mahaifinmu ɗaya amma wani na zagin mahaifin wani wani na mushi biyayya ka ce duk a haɗu haka haka kake yi a gidanka sai addini ko ka ce ubangiji ya haƙura wato shi ya haƙura saraka wannan kaga ba muna mukan bukata ne ba ka duba ga wannan yahudawa me ya jawo musu ubangiji shi suka kashi nan su ganin da suka yi ce su ba ba sa yi ba su yi ba sun yi san wannan abin ba daidai bane sun safanta annabi harun shi ce kan gaskiya hanin da ya musu amma suka ki hanawa saboda suna ganin wani zai raba kai amma mu yanzu ka ce kan mu wani wa'azi cewa kaza bid'a ce kaza sunna ne kaza cewa a gaisa da mace ba daidai bane mace da fito takara ba daidai bane ka ce kai mu faɗa wannan magana ka ce wai saboda wannan zai raba kai to me ya raba kai da wanda ya hada mu a addinin ba in kowa ba zai addinin ba kowa zai in an aka ce babu addini a duniya to kwanar da aka gani a duniya na da yawa ko morality sai ya kare daga baya in aka ce babu addini daga baya to kowa saboda ai to kai sai me daga wasu wasu na na cinye bana su muna muna suna shiru suna wucewa babu addini wani ya zo cinye kuɗin ku kawai kuɗin talakawa ya cinye shi ɗaya wani haka ya zo ya kaza wani ya zo baka zalunci ta adalci ko ka kyale shi in ba dan addini ba ai dole ai bayani saboda ka kaga a nan Allah ta'ala sai ya sanya wato jama'a a karkashin su yace su karkashe junan su haka saboda haka in aka samu al'umma babu ulu baqiya in hauna 'ala al-fasadi fil ardi wanda za su dinga hana banna a ban kasa to za a samu za a samu wato a wannan al'umma sai za ta kife baki da ubangiji zai je da kishi wannan al'umma baki da amma wallahi wannan abin sa ubangiji ke kishin wannan al'umma ta ma'aiki shine har yanzu in wani yayi wani abin da ba daidai ba wani zai zo ya ce ba daidai bane zai zo kuma yi inkari inkarin munkar kenan amma kin yin inkarin munkar wani kuma ana ce to inna allazina kafaru min bani isra'ila la lisani dawda wa isa ibn maryam dalika ma asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahawna an munkari fa'al ba sa hana munkari ba sa hana munkari daga cikin abin da sa ubangiji ya sa annabi Musa da annabi Dawud suka tsine musu kenan amma wannan abu muna cewa wai in ka ce ma wai sunna bid'a za ka yi sunna bid'a ko shirka ko kuma musulunci daidai wai kai ne dan bid'a saboda wai abu Allah ibadiyya a zo a kaza wai ya je rabida rabida sun kira shi wane ne wane ne kaza kaza kaza kaza wai an ce a zo a zo a hadu saboda haka wani ya je can mira da ya je ya dawo ya ce a zo a hadu kaza kaza kaza shi a bata bata tunda da mutane wani fitarwa wanda ya wuce zaki sabu saboda haka wannan kar a bar dabo a ci addini addini ba wasa ne ba dole duk wani wanda ya kuskure mu ce wa da kai kuskure ka gyara wannan shi iya nasiha da zamu iya masa maza Allah inda yana son wannan zumuntan da bai da bai makure shawa ba wani shawa shi shi so yake ya dinga rigima da mutanen shi shi ma amma zagi shi suka dinga yi zagi shi suka dinga sai mushi kai bai da hankali kullun idan yazo zai yi ma zai yi ma karauka na larabawa da su ake haji wa'azi sai Abu Lahab zai ce wani yaro ne bai da hankali amma mazala bai fasa ba zai zo ya sami su ki cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta bai fasa ba amma kanka zaka zo ka ce mu fasa mu fasa kira mu juna zuwa ga addinin Allah ai dole ai mu juna nasiha wanda kuma shine tsabagen dangwataka din in aka ce ba za a yi wannan ba to kaga wannan gwata zai zama wani abu da zai zama on bayar zai zama wani abu da zamu ci amanan addini daga baya a wannan in an lura ubangiji nan da yace a karkashe bari sai su karkashe junansu to ya shari'a ubangiji ya ce ai wannan immediately bayan sun wannan bautan dan mariki ne ubangiji ya ce su yi wannan ko ko a'a asali ma akwai wani zabi mai sassauci da ubangiji ya ba su daga baya kuma suka ƙara rikici wannan wannan wannan sassaucin da aka ba su akwai abinda Muhammad ibn Isa ya faɗa wanda kuma zahirin Qur'ani yana masa shaida Muhammad ibn Isa yana cewa da can ba a ce musu kaka junan su ba ubangiji saboda rahamansa rahamansa tarin jafin sa sai kawai ya ba ma annabi Musa izinin cewa annabi Musa kawai sai ya ga bari ya tsinto mutane 70 a cikin su wanda suka wa'annan da ake ganin su manya ne shi ma annabi Musa daga baya bai san a 70 na akwai akwai akwai lalatu ba shi to ka san har annabi Allah a ce wato wani lalatacin yana yana bace masa shi annabi Musa kawai sai ya ga waɗannan su ne dai manyan jagorori a cikin a cikin a cikin su sai ya tsinto su ce to kuma mu tafi za mu tafi addu'a za mu je mu nemi ubangiji yafi to shi ne bin haka yake cewa to da aka tafi shi ke nan da suka je suka ba annabi Musa rashin kunya suka ma ubangiji rashin kunya a wurin to shi ne a lokacin nan sai aka yi wani tsawa tsawa ta saman da kuma girgije ta ƙasa duk suka mutu annabi Musa ne kadai yayi saura annabi Musa hankalin shi tashi ya tamma ubangiji magiya sannan ne ubangiji ya dawo da su za mu zo mu yi magana ga yanin a gaba da an faɗi kissa amma yana sa a fahimci dalilin da sa ubangiji ya daga baya ya ƙara kausasa wannan hukuncin da can su saba'in da sun yi sun ce Allah ka yafi mana da shi kenan amma da suka tafi sai suka ma annabi Musa wulakanci da kuma rashin kunya suka ma ubangijin shi ma rashin kunya daga baya sai da da Allah ta'ala da annabi Musa ya rika neman Allah ta'ala ya tada su a tada su bayan wannan abin da aka musu tsawa a yi haƙuri ubangiji a yi haƙuri mun tuba sai ya ce la illa an yaktulu anfusahum a wannan tuban bai ba za a yi shi salin alin ba sai sun ji sun karkace junansu baki daya shi ce la illa an yaqtulu anfusahum fa amara musa man lam yakun abudal ijla an yaqtula man abadahu daga nan sai annabi musa ya ce to shikenan kun abin da ubangiji ya ce za ki mu koma ya ce to shikenan duk wanda ya bautar dan marƙin yanzu a zo a aje shi a wani a wani waje su wanda ba su bautar dan marƙin ba kuma su ne za su yi wannan aiki kuma za su zo su karkashe su fa fajullu bil bil afniya sai aka ce duka a fito da su kowanne a cikin falalan waje wa asnata alaihim alqawm wa ja'al yaqtulunhum shikenan sai aka saka zuza ta kuban su sai suka rika karkashe su wa baka Musa anan ma Musa da yaga abin babu tsaye wannan ga duhu ya riga ya lulube su baki da anan Musa ya rika kuka wa ba shi ilaihi sibyani wan nisa mata da yara suka je wajensa suna ta rike shi suna suna mushi wato magiya cewa a gaggauta roƙon ubangiji anan Musa har yana roƙo ruwa tana nuna cewa har sai da ya riga ya rauni saboda kisa ake yi kawai yana ganin kawai jama'a da mutuwa a cikin duhu kuma sai har sai da yara da mata suka je wajen Annabi Musa ya tulbuna al'afwa anhum cewa suna neman Allah ta'ala ya yafe mutanen nan abin yayi yawa fataba alaihim sai ubangiji ya yafe musu wa afa anhum sai ya shirya tuban su wa amara an yurfa anhum sai sai ce daga baya wani ta kuma a cire shi to kaji fa yanda fa bani Isra'ila suke za ka ga wannan cewa wai wani ubangiji ne blood test haka mai kishin ruwan jini kishin jini haka to kaga ashe ba haka abu ya tafi ya malam ba ku saba'in da kun je kun yi hakuri kawai kun ce Allah ya fi mana to da an yafe musu a kawai sai suka tafi suka suka ma annabi Musa rashin kunya za mu zo mu yi magana rashin kunya da suka yi cewa suka yi ayasu sai sun ga ubangiji gurgu ba ba sai yadda ba to kaga wannan ayar rashin kunya ne gayanta Allah ta'ala ya tsare mu a saboda haka anan kaga su waɗannan mutane guda uku da sun yi ladabi ma annabi Musa sun yi ladabi ma ubangiji da shi kenan abu ya riga ya wuce amma ka bi zulmi na ladina hadu zalincin su sai wannan abin ya zo ja musu abin da ya zama kakanika yi an karkashe mutane da yawa daga baya to kaga wannan kuma duk da ibn Isaac wannan magana sace ya faɗa amma an karwa zahirin Qur'ani kusa yana bashi goyen baya yana bashi goyen baya sujal arabi da tashi babu labari ta faɗi cewa walam masu ka tafi aidihim rawa annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin lokacin da suka ga cewa wannan abin da suka yi na zalunci na batun dan barki abin ba su daidai ba to sai suka yi nadama suka ce lalle mun bace mu ubangiji mai mana rahama ba to za mu zama daga cikin mutane masu asara to bayan annabi Musa fushin sa yayi sauki inda daga daya ta yayi fushi ya ajama Allah taura ya ji ya kawo dan uwansa daga baya fushin nasa hankalin sai dawo jikin sa a sai ya mutane 70 da su je wajen ubangiji su nema su nema wato yankan hanzari ubangiji ya yafe musu sai suka masa ta'annuti daga baya ubangiji sai ya sai kafa samu su to zahirin wannan idan ka ce wai sai da aka ce suka kashe junan su kuma aka dauka 70 to zai zama akwai maimai akwai maimai amma idan in kana son kisa ta maka shi da ibn isa kai kawo maka na kawo maka nan cewa asali cewa gashi za mu je mu tuba da suka je za su tuba suka yi wani abin da wani laifin kuma gidadi akan laifi da wai ubangiji kuma sai ya dado musu a wato wani wani hukumar da yafi wannan shikenan wannan kuma sai zama sanadiyar mutuwan da yawa daga cikinsu Allah ta'ala fataba alaikum Allah ta'ala sai ya yafe muku innahu huwa tawwabur rahim ubangiji mai karban tuba ne mai mai rahama ne ubangiji anan yana magana fataba alaikum wato shine wanda zai dawo da ku ya datar da ku zuwa ga tuba daga baya kuma sai ya yafe muku saboda shi mai yawan tuba ne mai kuma yawan rahama ne ga bayansa saboda haka wajibi gare ku yayin da ya muku wannan tuba din ku ku gode masa ku nuna da gaske kuke yi wajen ku koma ku zama mutane na gargaru wannan kamar yadda kuma yanzu na zamanin manzo Allah ya kamata tun da dai an magabatan ku haka kuma yanzu farko kuma da aka zo an fara wato an tabu da ku wajen kun ki tuba zunubi ne mai girma wannan to ku je ku daga baya ku sallama ku tuba wajen manzo Allah ku ce kun karɓi musulunci wannan sai zama sanadiyar da zai zama wato ajalin da ya sa ubangiji ya yafe muku zunubin ku daga baya kuma ku fahimci cewa manzo Allah ya zo ya zo da shari'a da share shari'a ku daga baya sai ku karba baki daya sai zama babu babu shirka babu babu abin da zai zama wato bid'a Allah ta'ala ya ce wa in qultum ya Musa kuma ka ƙara faɗa musu a lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga ubangiji kuru-kuru ido da ido a bayyane a nan da da suka ce lan nu'mina laka kaga ba ce lan nu'mina bika ba galibi a Qur'ani in aka in wato imani zo da ba'u al-imanu billahi ko lan nu'mina billahi misali to wannan yana magana imani wanda ka cutar in babu shi ba ba ba addini baki da sabanin al-imanu laka kallan mu'mina laka da aka faɗa wani lokaci malaka ce an yi izmarin tunda ya ta'adi da da lamu to an yi izmarin ma'anar al-inqiyat ma'anar shi lallan qada laka ba za mu yi submitin maka ba za mu sallama maka ba kai wurin har sai mun ga ubangiji quraratan muna ganin shi yana ganin mu eh kaga abin da suka faɗa kenan al-jahara ma'anar shi al-alaniya wa iyanan wato sai mun gan shi wato a bayyane ko mun gan shi ido da ido mun gan shi ido da ido wannan abin da suka faɗa haka malamai sun faɗi maganganu guda biyu wataƙila za mu faɗi wannan maganganu guda biyu in muka zo gobe sai mu ƙarashe magana ga fasarar aljahara an ruwaito da isnadi zuwa ga ibrahim ibn qahman daga abbad ibn ishaq al-qurashi abdurrahman kenan ibn ishaq daga abul huwairith abdurrahman ibn muawiya az-zurqi daga abdullahi dan abbas yana irsali daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa jahara ma'anahu alaniya alaniya wato a bayyane wannan isnadi tsakanin shi abdullahi dan abbas akwai latsewa kuma shi kan shi Abu Huwairi Abdurrahman ibn Muawiya az-Zurqi da'if ne amma yana da shaida daga Hajjaj ibn daga ibn Jurayj daga ibn Abbas mutsalan shi ma za zai iya karfa juna kuma wannan shine fasalar qatada ibn Da'amat as-Sadusi wannan shine fasalar Rabi ibn Anas cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ma'anahu lan nu'mina laka hatta nara Allah iyana ba za mu imani mu sai mun ga ubangiji ido da ido a ibn Zaid Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa ma'anar shi hatta yaqlu'a ilaina a ce ubangiji ya manta daddi ya bayyana mana haka suka faɗa suka ce ba za su imani ba me ya jawo suka faɗa haka arabi ibn anas ya ce da shi a suddi suka ce wanda mutanen da suka faɗa wannan magana su ne mutane saba'in ɗin nan wanda aka ɗauke su wanda muka faɗa a yanzu da cewa sun je su neman mutanen su hanzari su nemi ubangiji ya fi musu to sai arabi ibn anas yake cewa anan fasami'u kalaman sun ji magana wato sun ji magana na ubangiji ubangiji ya je da su maganar da yake ji da annabi Musa annabi Musa wannan magana ce ta malamai akwai sabani amma za mu yi magana insha Allah muka zo ko gobe sai ce fasami'u kalama sai suka ji magana da suka ji magana suka ce to mu yanzu tunda mun ji maganar ma mu yanzu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ka san maganar ubangiji ilimi ne akwai maganar da yakan jiyar da masoyansa ne masoyansa ne baki daya wannan to ba ya fi komai daɗi wannan irin sa ne zaka ji shi ya jidda annabawa sa da shi annabi Musa baki da wannan magana wannan irin wannan magana magana ce wata take ta musamman akwai magana da kuma maki ma zai iya ji zaka kamar Iblis ai yayi magana da ubangiji ya wuce ya ji magana ubangiji wannan na maki ne to irin wannan magana wannan wannan dan ubangiji ya yayi magana da bayin sa irin wannan kaga ko ajin shayi ma ai zai magana da kafirai to wannan baya cikin abin da yake wato magana ta musamman wanda yake banci mu ne baki da wannan har maki ma zai iya ji to su da suka tafi aka ji da su wani bangare na magana in ji rabi ibn anas sabai na malami zamu zo mu magana kan abin da yake mafi inganci sai suka ce to su ba su imani ne sun ga ubangiji firarata kada abin da suka faɗa wannan shine fasarar farko ibn ibn abraham ibn zai ce a'a abin da ya faru yake cewa cewa annabi musa ne ya ce musu inna hadhihi alwa fiha kitabullah wannan sanduna na taura a ciki akwai littafin ubangiji fihi amruhu a ciki akwai umarninsa allazi amurukum bihi wa nahyuhu alladhina hakum anhu aw alladhi amarakum bihi a ciki akwai umarnin da Allah ta'ala ya baka umarni da a cikin tauran nan wa nahyuhu kuma a ciki akwai halin sa alladhina hakum anhu wanda ya hade ku da shi fa qalu sai suka ce man yaqubuhu bi qawlika anta to yanzu so kake mu karba tauran kai da magana ka kawai kai wannan mutane tunanin mutane ne wallahi mutumin da a gaban shi kuna gani ya buga sanda a bai dare a gaban shi a gaban ku akai wannan kafin ma a yi wannan ma ya yi abubuwa da yawa wanda fir'auna ba su iya ja da shi ba maƙiyin Allah babba wanda ku tsoron shi kuke yi ba har mutuwa da ya yi kuka dinga jin cewa ba ku ba ku amintu ba sai an nuna muku gawansa amma yanzu kaga dan adam ya sami ya shaƙi iska ya gitsi iska kawai kaga ya fara cewa kai wa zai imani da kai yanzu ba zai yadda cewa wannan abun daga Allah ne mu shine suka ce manya wa manya aqulu bi qawlika anta wane ne zai dauki wannan a taurar wannan umarni da ka kawo ka san abin da ya faru wataƙila sun ji umarni da ke ji a taura din ai umarni a taura akwai tsauri a ciki akwai tsauri to da lokacin suka ji tsaurin yayi wa suka ce wa zai yadda ba a la wallahi atadar Allah a jahar ce mu ba za mu yadda cewa wannan ba kai ka rubuta ba sai mun ga ubangiji kurarata kaga shi ba magana ubangiji suka ji ba maganan sun ji eh maganan ubangiji ne amma kuma hikayar daga annabi Musa ba wai sun ji maganan ubangiji ba a magana na na Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam sai zai ce hatta ya tura hatta ya tura Allahu ilaina sai ubangiji yayi mana tadaddi fa yaqulu ya ce hadha kitabi wannan kullu tafi nayi da gaske fa khuduhu ku rike shi da karfi da hannun dama fama lahu la yukallimuna kama kallamaka anta ya Musa to wai ba me yasa mu ba zai mana magana ba kai kamar yadda yake maka magana kace cewa yana maka magana mu ba ka labari kake ba kuma gamsu ba to wannan shine da suka faɗa sai ubangiji ya ce fa akhadhat kum sa'ifatu suna faɗan wannan maganar sai tsawa ta sama ta ƙasa sai ya kama su wa antum tanzuruna kuna kallo tsawa ya kama ku kuna kallo sai suka mutu mutuwa ne wannan mutuwa mutuwa ce ta suma ko mutuwa ce ta ta ta wannan muka zo mu za mu sake magana kan wannan insha Allah ta'ala mutuwa ne na na na suma za mu yi sake wannan magana to bayan nan kuma thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum sai muka tayar da ku la'alakum tashkurun saboda ku gode ubangiji ya ga ya ce mutuwa ce kamar da malamai galibin malamai ke faɗa sun mutu sun tashi akwai abin da ya fi wannan imani mutuwa kai tsoron ka gani da ka mutu sai kuma aka aka tada kai bayan bayan annabin ka ya addu'a yayi addu'a yayi roko ya ce ya ce a yafe muku amma kaga tare da haka suka ci gaba da mushta addu'i to wannan yana nuna maka cewa waɗannan mutane haka dai su ubangiji yayi su mutane ne kika sun mutane a za su ga abu quratan gashi a idan su to za su ce za su ce ba su imani ba idan ya zama annabin da ya fi kowane annabi a cikin su falala annabi Musa kaji suna ce masa wa zai imani da kai mu ba mai gamsu ba to me me kake tsammani in sama manzo Allah haka manzo Allah kaga shi ba larabi ba kabilar su ba yana larabci suna ganin larabawa wasu jahilai haka suna ganin su wasu ƴan ƙauye suna ganin su ba su da civilization ba su da wayewar kai su kullum fara suke da su da su tsuru ba su wato su suna cin dubu su tsora da ba to kaga wani abu ne mai sauki sai su gamsu da shi ba to wannan shi yasa zaka ga Allah ta'ala bi yayin da ya kawo zaka yana tsaurara harshe tsaurara wato hukunci akan waɗannan mutane yadda suke da ta'addanci da wato bujire mu dukansa insha Allah idan muka zo za mu ƙara tashi akan wannan fa aka zata kuma sa'iqa wanda sai wato tsawa ta kama ku wa an tanzurun sai mu ƙara bi akan abu da malami suka faɗa abu da muka kanta dai Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته